الله تعالى وبركاته yau sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan jun miladiya dubu biyu da sha biyar Allah ya sake dawo da mu ci gaban tafsirin alƙur'ani a gidan maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna wanda ake gabatarwa cikin watan Ramadan cikin tafsirin maulanmu في رياض التفسير مولانا الشيخ الاسلام رضي الله تعالى عنه من جنبي اعمال السنوسي بلو شي زي جامنا سنة مولانا الشيخ ابراهيم منصور امام كبيرا شي زي فسر امراكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عرف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا في هذا المهدي والتعال به بنظرة تاتي لنا بالزفر آه، الحمد لله منا نندي أكان فسر التعويذ أشكن ون للتاج من البركة في رجال التفسير نمو شيخ إبراهيم رضي الله عنه ya kawo mana cewa barawo baya shiga gidan da ba komai barawo yana shiga gidan da aka ji dukiya ne ba gidan da ya zama kango ba saboda haka zuciyar mumini gida ne mai kayan alatu zuciyar kafiri da munafiki kango ne saboda haka shi yasa shedan bai sa wasu wasi a ciki idan bawa ya ji wasuwasi a cikin zuciyarsa wannan wasuwasi yana tabbatar da cewa wannan bawa mumini ne wato mai karfin imani duk sa'ad da bawa yake ji bai jin wasuwasi a zuciyarsa to shedan ya gama da shi har kullum maki yana fada da makiyinsa ne ba masoyinsa ba da kafiri da munafiki masoyan shedan ne saboda haka ba zai sa wasu wasi a zuciyarsu ba dan baya fada da su ya riga ya gama da su don abin da ke zuciyarsu na haske ya kwashi shi kuma mumini kullum abokin fadan shedan ne saboda haka ne ake neman duk abin da za a yi alƙayin a uzu billahi min shaitanir rajim a maulana shi ibrahim radiyallahu anhu yace kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida ya fito yawmin wata rana ilal masjidi zuwa masallaci falakiyahu iblisu sai iblis ya haɗu da shi zai shiga masallaci ana lahu sai ce da shi ma'ata duka ila masjidi kai kuwa la'anannan Allah menene ya kawo ka masallaci nan haza wannan ƙala lahu sai shaidan ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama litas alani ba wani abu ne kawo ni masallacin ka sai dai dan ka tambaye ni kawai na zo ne ka yi mun tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka ne yace eh yace to matso da iblis ya matso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa man afgabun nasu ilaik wai shedan ga yamin a cikin mutane ba ka fiki sai shedan ya ce anta ba wanda nake ki kamar kai na fikinka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sai ya ce da shi summa man to bayan ki kuma kake ki kala shabun na sha bi atin lahi tabaraka ta'ala sai ce saurayin da ya taso cikin biyayya ga Allah tabaraka ta'ala wanda kullum zuciyarsa tana masallaci kullum harshensa yana ambatan Allah kullum tunaninsa haduwa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan bayan kai a cikin al'umma ka ba wanda nake ki kamar shi maimakon ya zo in kai shi wurin holewa in kai shi wurin dabda shi yana masallaci shi yasa bayan kai ba wanda nake ki sai shi qala lahu da sai manzo Allah ya ce da shedan lima tamnau ummati min as-salati fil jama'ati me yasa kake hana al'umma ta yin sallah cikin jama'a cikin jami'i a masallaci qala sai iblis ya ce li annahum domin cewa su idza kanu fi salati idan suka kasance cikin sallah abu kama hamuman sai ni kuma wato in kamu da zazzabi da zarar zan shiga sallah sai in ji zazzabi ya lullube ni saboda tsabar bakin ciki da kai ka san hasala to shedan ne baban shi eh shedan ne baban shi shi yasa da yahudawa da nasara ne kawai duk wanda ya ɗauki ɗabi'ar girman kai shi ma shaidan ne ba kuma ɗauki ɗabi'ar shi ma shaidan ne ba bai saboda laifin da aka fara yi wa Allah a duniya ke girman kai da hasada to kuma shaidan shi ne fara yin su to shi ne saboda hasadar da yake mana sai ya ba wa ma'aikin sallah sallam amsa cewa abin da ya sa wato nake hana su yin sallah cikin jama'a duk sa'ad da suka shiga cikin sallah ni kuma sai in ji zazzabi ya lullube ni hatta yi salli shi yasa kake ganin mai hasala idan ya ga abokin shi ya dinka riga duk sai ji zazzabi ya lullube shi in ya ga abokin shi ya sai sabon mota sai ji zazzabi ya lullube duk sanda ka ga dan uwanka ya samu alkhairi ka ji zazzabi to ka tuba ka kama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ne to shine ya ce hatta in sallimu har sai sun sallama wai ta farraku min salati har ma sai sun fita daga sallah sun tafi gidajensu sun bar masallaci kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da iblis lima tamna'uhum min as-siyami me yasa kake hana al'umma ta daga yin azumi kana sai ya ce li'annahu domin cewa shi lamarin idza dakhala ramadana idan aka ce watan ramadana ya kama quyyibtu sai a ɗaɗɗaure min hannaye wasu siltu sai a ɗaɗɗaure min ƙafafa na ta harraku muddata ramadan ba na iya motsi matakan watan ramadan yana numfashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a hadisi idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatu shayatin idan ka ce wata kama wato ana bude kofofin aljanna baki daya kuma ana kulle ƙofofin wutar jahannama baki ana kama shaidanu a daddaure dalili kuwa shi watan ramadan wannan wata da muke ciki wata mai albarka shi ramadan manzo ne min indin lahi tabaraka wa ta'ala manzo ne daga kuma Allah yana girmama shi kuma Allah ya umarce mu da mu ma mu girmama shi abu ne mai alfarma manzo ne darja a wurin Allah har ma Allah yana gaya mana cewa sunan su daya misalin wannan manzo misalin wannan dan aiki misalin sakamakon misalin wato manzo ne daga wurin sarkin zazzau ya dauki waya da hannunsa ya kira ka a waya kana ɗauka kana ɗauka da ke gwiwa ta alƙasarin kai ne ya ce to dama muna da baƙo da za mu aiko wurinku muna so ne ba a girma da kyau a yi masa liyafa yana da kima a wurinmu babban mutum ne sunanmu ma ɗaya ai kasan girma ya kai shikenan da wannan dan wannan bako ya taho daga wurin sarki ya sauka a maimakon ka je da mota sai ka kira wani mai keke na ka ce a je a ɗauko shi shi kuma sai ce yana da uzuri ya zo a wurinsa mai kabu kabu da mashin sai ce da Allah ka je kaji kaji kaji kaji mai gida ya ce min yana da bako ka je ka ɗauko shi kuma yana tafiya da mashin sai ya ɗan uwansa ɗan wiwi sai ya ɗauke shi akan mashin suna tafi suka je suka ɗauko bawan Allah yana tsaye da jaka a hannu ga rauni da alkyabba yana ta waige waige yana ta hamma diya da shi sai suka zai a gaban su ce lafiya suka ce ai mu ne aka aiko mu ɗauke ka to to ya za a yi kira ba komai za mu saka a tsakiya suka ɗauko shi ana gudu rawani na faɗuwa jaka na faɗuwa da aka zo aka an kawo masa teba ya ci da kyar yi amai ba ka fito sai da daddare ka fito ko gaisa da shi ka shiga cikin gida ba ka sake fitowa ba kana ta zagin fada da sarki da mukarraban sarki kuma shi ba ko yana ji da Allah ya koma ya gaya mai martaba za ka ƙara koma fada to haka nan ramadana yake ramadana wani bako ne wanda idan ya zo duk abin da ya kai sai ya gaya wani don abin da aka yi da daddare zai faɗa abin da aka yi da rana zai faɗa sannan idan mutum mutumin banza ne ya aikata na in bai alheri zai faɗi ake ubangiji bawan kawa ne mun ji da ana cewa mashayi ne fasiki ne mutumin banza ne amma ni da na je ban ga wani aiki ba sai sallah sai zikiri sai salati sai karatun qur'ani kullum yana wurin tafsiri to shi yasa wannan wata Allah tabaraka wa ta'ala ke sawa a kama shedan da kabilarsa a daddaure su har sai wannan wata ya kare sannan Allah zai sa a bude kofofin aljanna a bude kofofin aljanna a kulle kofofin wuta dalili ko saboda bawa ya kulle wanda su suke haifar da sabon Allah kofar ci da sha da kofar jima'i yayin da bawa ya kulle kofar ci da sha ya kulle kofar jima'i sai Allah ya ce a kulle kofofin jahannama dama abin da zai samu kona shi ke ya ci haramun ya yi fasikanci to shine shedan ya ce idan ramadan ya kama ƙuyyittu ana daddaure ni wasu siltu a dabaibayin da sarƙoƙi na wuta la ta harraku ba na iya motsawa muddatar ramadana matakan tsawon kwanakin watan ramadan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da iblis lima tamna'uhum min al-jihadi me yasa kake hana su daga yin jihadi ya Allah jihadi na takobi na yaƙi ya Allah kuma jihadi na gyaran zuciya duka da yaƙoƙi ne duk manzo Allah ya ambace su da yaƙi wancan yaƙi ne gyaran zuciya ma yaƙi ne kuma shine ma babba a cikin yaƙoƙin to me yasa kake hana su jihadi ƙala sai iblis ya ce uba fi qaidin yayin da suke gyaran zuciya ko kuma yayin da suka fita jihadi don ɗaukaka addinin Allah ana sanya ni fi ƙaidin a cikin dabaibayi malam yarji'u matuƙar ba su dawo ba anil jihadi daga wannan yaƙi da suka ji ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da shi lima tamna'u ummati min sadaqati me yasa kake hana al'ummata daga yin sadaka ƙala sai shedan yace waja'alu fi qidri mahmumin ana sani a cikin tanderu mai zafi kamar masa kamar gurasa kamar biredi ana saka ni a ciki hatta la amna minas sadakati har kada in hana su daga yin sadaka wannan abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya rawaito shi ya ce kharajan nabi sallallahu alaihi kharajan nabi alaihi salatu wassalam ذات يوم من المسجد فإذا هو بإبليس فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك إلى باب مسجدي فقال يا محمد جاء بي الله قال فلم ذا قال لتسألني عما شئت فقال ابن عباس وأول شيء قال يا إبليس لم تمنع أمتي عن الصلاة بالجماعة قال يا محمد إذا خرجت أمتك إلى الصلاة تأخذ منهم الحارة فلا yurfa'u zalika hatta yatafarraqu wa qala alayhi salatu wassalam ya iblis lima tamna'u ummati an qira'ati alqur'ani qala inda qira'atihim azubu karrisas wa qala alayhi salatu wassalam ya iblis lima tamna'u ummati an aljihad qala idha kharaju ila aljihad quyittu biqaidin ala qadami hatta yarji'u wa qala alayhi salatu wassalam lima tamna'u ummati an alhajj qala idha kharaju ila alhajj أسلسل وأقل وإذا هم بالسرقة يوضع على رأسي المنشار فين- فينشرني كما ينشر الخشب روح البيان جزء دين فرقو شافي نبيا to abinda abdullahi dan abbas ya ce wato wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa masallaci sai ga iblis sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai kuwa la'ananne me ya kawo ka masallaci na sai ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ne ya zo da ni to allah da kansa ya kawo ka ya ce kwarai ya ce to ya aka yi ya ce ya kawo ne dan ka tambaye ni duk abin da kake so ka tambaye ni sai ibn abbas ya ce farkon abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi iblis ya ce masa me yasa kake hana al'umma ta yin sallah cikin jama'a sai ya ce abin da yasa idan al'ummar ka sun fito yin sallah cikin jama'a sai in ji zazzabi mai zafi ya kama ni ba zan fita daga wannan zazzabi ba har sai sun yi sallama sun fita daga masallaci alaihi salatu wasallam ya ce iblis me yasa kake hana al'umma ta karatun alqur'ani sai ya ce yayin da suke karatun alqur'ani narkewa nake kamar dalma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya iblis me yasa kake hana al'umma ta jihadi ko kuma gyaran zuciyarsu sai ya ce yayin da suka fito jihadi ko kuma gyaran zuciya ana dabaibaye ni a daddaure ni hannu da ƙafa ba za a kwance ni ba har sai sun dawo daga wannan jihadi alaihi salatu wasallam ya ce iblis me yasa kake hana al'umma ta yin hajji sai ya ce idan suka fito hajji ana daddaure ni hannu da ƙafa shi yasa sannan idan suka himmantu za su yi sadaka ana kawo zarto a dora a kaina ana yayyanka ni kamar yadda ake yanke itatuwa ruhul bayan to wannan shine abin da iblis ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama iblis wa katafahu ya daddaura hannayensa wara badahu ya daddaure kafafuwansa fi ila siwarayi masjidi a cikin ɗaya daga cikin ginshikan masallacin madina kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu yatrukuhu hatta yusbiha manzo Allah yace ba zan kwance ka ba zan bakka anan har sai gari ya waye wa yashtari'u an-nas kulluhum yanzuruna ilayhi zan daure shi ba zan kwance shi ba har sai gari ya waye sai mutane sun taru su zo su rika duban shi a ce ga shedan nan ga iblis ba da zalika bayan nan ta zakkar kaula suleiman alayhi salam sai manzo Allah ya tuna maganar annabi suleiman alayhi salam wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki mulkin da babu wanda zai ƙara yin irin sa bayana sai manzo Allah ya ce Allah sarki to yanzu in na kama iblis na daure ai suleiman kuma zai dan yi kishi zai ga kamar na shiga cikin gonar shi ne duk da dai ni na wuce nan to amma dai bari ban mai kayan shi shi ne yake harka da aljanu da shedanu da sauransu saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tuna wannan a fata addabar rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ladabi ma Sulaiman tare da annabi Sulaiman alaihi salam fa adlaka sarahu sai ya kwance daurin da yi masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu ni bawa mai tsoro mai rauni kasashe gajiyayye wulakantacce ina neman tsari billahi da ubangiji guwayayye kasaitacce mai karfin iko wadatacce mina shaidani daga shaidan wanda ya zama la'ananni tsinanni wulakantacce mayaudari arrajini abin jefewa da taurari daga wurin mala'iku to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai shi yace albasmalatu ita basmala iktalafu biha malamai sun yi sabani cikin ta iktilafan kasiran sabani mai yawa hal hiya ayatun min al-fatihati shin basmala aya ce daga cikin fatihatul kitabi au ayatun min kulli suratin ko ko aya ce daga kowace sura au ayatun min alqur'ani faqat ko ko aya ce daga cikin alqur'ani kawai ba'dhum sashen malamai karu suka ce inna hajizu ayatin min alqur'ani a ita basmala rabin aya ce ma daga alqur'ani ba ta ma kai aya ba saboda inda aka samo ta daga innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga rabin aya ce ke walaysa ayatun fil qur'ani basmala ba aya bace daga cikin alqur'ani walaysa ayatun fil fatihati ko basmala ba aya bace daga cikin fatihatul kitabi wala siyama fi ghayril fatihati ballantana kuma cikin wata wani wani fatiha to a imamul qurdabi ya kafa hujja a bisa cewa basmala ba aya bace daga fatiha ba kuma aya bace daga cikin wani fatiha saboda abinda al'imamu jafaru sadiq alaihissalam ya rawaito allah ya kara mar yadda ya ce albasmalatu tijanu suwari basmala kambe ne na surorin alkur'ani wato ado ne na kowace sura kurdubi ya ce wannan shine zancen imam malik wala annaha ayatun fi kulli surati a bisa cewa basmala aya ce a cikin kowace sura qala bi abdullahi ibn mubarak haka nan abdullahi dan mubarak ya faɗi wa qala shafi imam shafi kuma yace innaha ayatun fil fatihati yace a basmala aya ce a cikin fatiha mutajjan bi ma'ana dar kudini yana kafa hujja da abinda dar kudini ya rawaito min hadisi abi bakar al-halabi daga hadisin abubakar al-halabi an abdulhamidi dan ja'far dan nuhu dan abi bilal daga sa'id dan abi sa'id al-maqbari daga abi huraira Allah ya kara musu yadda daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara'atum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahir rahmanir rahim duk sa'ad da za ku karanta alhamdulillahi rabbil alamin ku dinga karanta bismillahir rahmanir rahim innaha ummul qur'an ita basmala ita ce ummul qur'ani wa ummul kitabi ita ce uwar littafi wa sab'ul masani ita ce bakwai abun biyantawa wa bismillahir rahmanir rahim ahadu ayatiha wato fatiha kenan ita ce ummul qur'ani ita ce ummul kitabi ita ce sab'ul masani bismillah ko ɗaya ce daga cikin ayoyinta haka yanzu a cikin aljami'ul kabir juz'i na ɗaya shafi na saba'in da shida shi kuma hujja ta ibn mubarak ya kawo hujja da kuma ɗayan faɗin imam shafi'i allah ya ƙara mar yadda cewa da yi ita basmala wato aya ce daga cikin dukkan surori na alkur'ani shi ne hujjarsa abinda imam muslim ya rawaito daga anas ibn malik ya ce bainama ya ce baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin بين أظهرنا إذ أغفى إكفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر yace wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka ga irin baccin nan na annabta da ake kiran shi gafuwa ya kama shi kaɗan ya ɗan sunkuya kawai sai muka ga ɗaga kansa yana murmushi sai muka ce ya ma'aikin Allah me yasa ka murmushi sai ya ce wata aya ce ta sauko min ɗazu ɗazun nan muka ce muna ji sai manzo Allah sallallahu alaihi ya karanto bismillahir rahmanir rahim inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar qurdabi juz'i na ɗaya shafi na 93 wannan shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu ya koyar da mu yin basmala a cikin kowace sallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine hujja to haka yake sannan bai haƙi ya fitar da gabi huraira Allah ya kara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sabu ayatin ihdahunna bismillahir rahmanir rahim wa hiya sab'ul masani wal qur'anil azim wa hiya ummul qur'an wa fatihatul kitab shi ma aljami'ul kabir juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da bakwai to a shi ya ce malamai sun yi sabari a kan wannan wa minhum daga cikinsu ko kuma wa'ala asihim wanda shine babbansu man imamu shafi'i shine imamu shafi'i man kala wanda yace inna ayatun fil fatihati cewa basmala aya ce daga cikin fatihatul kitab wa minhum man yaqulu daga cikin malamai akwai wanda yace inna laysat ayatun cewa basmala ba aya bace fil fatihati a cikin fatiha walakin sai dai ibtudi biya an fara ne da ita wal hujjatu hujja annal basmala ta cewa bismillahir rahmanir rahim min al-fatihati daga cikin fatiha take kaunawa kasancewa ta kad wujidat hakika an same ta maktubatan fil mushafi a bar rubuta a cikin alqur'ani a cikin takaddu bi rasmil qur'ani da rubutun alqur'ani wa ma laysa min alqur'ani duk abin da bai daga cikin alqur'ani la yajuzu katbuhu bai halatta a rubuta shi ba bi rasmil qur'ani da rubutu irin na alqur'ani wa hiya ita ko basmala wujidat an same ta maktubatan a bar rubutawa ala ra'ati kulli suratin abza kan kowace sura na alqur'ani hadha aqwa hujjatan wannan shine mafi karfin hujja annaha cewa basmala ayatun fil fatihati aya ce a cikin fatiha wa ayatun fi kulli suratin sannan basmala aya ce a cikin kowace sura wa qad warada haqiqa ya zo anin rasuli sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ما كنت أعرف انتهاء سورة وابتداء سورة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم ni na kasance ba na ban san karshen kowace sura ba ko farkon kowace sura sai na ji jibril ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan nake gane cewa wannan sura ta ƙare za a shiga wata sura ya zo cikin sunan abi da'ud da isnadi sahihi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kana la ya arifu faslus sura ta yan hatta yanzu alaihi bismillahir rahmanir rahim hatta yanzu alaihi bismillahir rahmanir rahim kitabus salati babu man jahar biha a wannan ya zo cikin sunan abi daud da isnadi kyakkyawa a ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya kasance bai san karshen kowace sura ba sai ya ji an sauko mai da basmala sai gane wannan surar ta ƙare an yi shiga wata to wannan shine ke tabbatar cewa bismillah aya ce daga cikin a surori na alkurani yayin inda ra'asi kulli suratin ya kulu jibrilu a yayin faɗin kan kowace sura jibrilu alayhi salam yana cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai fa ya arifur rasulu daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya san anna hadhihi hiya bidayatu sura cewa wannan ita ce farkon wannan sura in ba dan basmala ba da alqur'ani zai haɗe kenan amma da ya ji basmala to sai ya gane cewa wannan surar da aka gaya masa ta ƙare an shiga wata ke wal hujjatu saniya hujja ta biyu annal basmala ta cewa bismillahir rahmanir rahim ibtida'u farawa ne bi bismillah tabaraka wa ta'ala da sunan Allah mai girma da daukaka wallahu tabaraka wa ta'ala shi Allah mai girma da ɗaukaka amara an biya abu ya umarci annabawansa ƙablar rasuli tun kafin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama an yabda bi bismillahi duk abin da za su yi duk aikin da za su yi su fara da sunan Allah fi kulli umurihim a cikin dukkan lamuransu qala nuhu kar ka manta annabi nuhu alaihi salam yana faɗi bismillahi mujraha wa mursaha da sunan Allah wato magudanar jirgina da kuma ainihin matsayarta jirgina ya fara da basmala jirgina ya tsaya da basmala wakana suleiman annabi suleiman alaihi salam shi ma ya ce innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim cewa wannan saƙo daga suleiman ne cewa abin da yake ciki da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta alu alayya kar ku yi min girman kai ku zo ku musulunta kawai والنبي صلى الله عليه وسلم shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kullifa an kallafa masa an wajabta masa fil qur'ani a cikin alqur'ani bi an yaqtadiya da cewa ya rika yin koyi bi jami'il anbiya'i da dukkan annaba ubangiji ya faɗi fa bi hudihu muqtadi da shari'ar annabawa muke so kai koyi alhali kuma shine shugaban su wannan ana yi ne don karatu ya zo inda muke to shi ne fa wajaba alaihi sai ya wajaba a kansa sallallahu alaihi wa alihi sallama an yabtadi'a ya fara karatu bil basmalati bismillahir rahmanir rahim kamar tada'u kamar yadda annawa suka fara biha da ita qablahu kafin shi wa haza wannan yujibu alaihi basmalata ya wajabta masa yin basmala wa yujibuha alaina kuma ya wajabta ta mu ma akan mu nahnu mu dinnan al'ummarsa ittabi'u kar mu manta Allah ne ya ce fa mu bi shi saboda kar mu bari annabi basmala mu kuma ba ma yin basmala annabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama wajibun alaihi wajibi ne a kansa an yattaba'a man qablahu min al-anbiya'i yabi sawun waɗanda suka shuɗe kafin shi wa nahnu mu kuma al'ummarsa wajibun alaina wajibi ne akan mu an nattabi'ahu an nattaba'ahu mu ma mi koyi da shi mi masa biyayya kuwa shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani wa ma atakum ar-rasulu fakuzuhu abinda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi riko da shi wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku gabarin da fanta ku ku hanu wa qala ta'ala ubangiji yana faɗi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya rasulullah ka gaya musu in kun ce kuna son Allah to ku bi ni sai Allah iso ku ubangiji ya gaya masa wa adi'ur rasula ya gaya mana wa adi'ur Allah wa adi'ur rasula ku yi wa Allah biyayya ku yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya to wannan kawai ya isa mu gane cewa yin basmala koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan idan muka lura da wannan da kyau yajibu alal nabi sallallahu alaihi sallama ya wajaba akan annabi sallallahu alaihi sallama an yabtadi'a ya fara komai da zai yi bil basmalati da bismillahir rahmanir rahim watajibu alaina mu ma basmala ta wajaba kanmu na hannu mu dinnan taba'an saboda biyayya lahu gare shi wasu ilan rasulu sallallahu alaihi wasallama an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama anil basmalati daga basmala bismillahir rahmanir rahim fa qala sai ce ismun min asma'illahi ta'ala bismillahir rahmanir rahim suna ne daga cikin sunayen Allah mai girma da daukaka walaysa bainahu wa bainal ismal a'zam al kabira babu wani abu tsakanin basmala wato da sunan Allah mai girma abin girmamawa illa ma baina bayadil aini wa sawadiha sai dai abin da ke tsakanin farin ido da bakin kaga tsakanin bakin idanka da fari ai babu wani tazara da yawa to tsakanin basmala da ismul azam da kake ji ana faɗi abin da yake bambancin tsakaninsu kamar bambancin farin idan ka ne da bakin suna kusa kusa in ka ci gaba da yin basmala ka tsinci ismul azam a ciki wannan abdullahi dan abbas ya ce sayyidina usman dan affan ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bismillahir rahmanir rahim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa huwa ismun min asma'illahi وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبيادها أشكن مسندي نا ابن عباس أشكن جامع الكبير جزء نبيو شافي ندري هدو da saba'in da hudu a shehu ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai basmala tana da tafsiri da dama akwai wanda bismillah haƙƙinsa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim akwai wanda in zai yi aiki ce bismillah yana nufi ba ƙarfi ba dabara ba tsini ba dabara ba ilimi ba hikima sai na Allah Allah ban da ƙarfin da zan yi wannan aikin ka yi min aiki shi yasa duk mutumin da zai aiki yayi basmala ya halarto ma'anarta to ko mun wahala aikin zai zama ba wuya don Allah ne zai yi aikin akwai wanda shi kuma basmala a haƙƙinsa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu wannan makamun balagi ma'anan basmala to shi ne shi ce bismillahir rahmanir rahim ibtada alqur'an alqur'ani ya fara karatu bi harfil ba'i da harafin ba li tawadu'ihi ka san dalili alqur'ani cike yake da tawadu wanda aka saukar masa kuma shi ma cike yake da tawadu dama ai da rigun manzo Allah ne alqur'ani kamar yadda sai da Aisha ta ce kana khulquhu alquran to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abucin tawazu ne ko da za a fara masa karatun sai aka fara da ba da ba ba fara da alif ba li tawazuhi saboda tawazu kankan da kai irin nashi wa zillatihi da kuma wato nuna kaskancinsa gaban Allah wa maskanatihi da nuna bukatuwarsa talaucinsa a gaban Allah lam yi taraffa ba ba ta yi girman kai ba kal alif kamar yadda alif yake duk inda kaga alif a tsaye yake girman kai ba kuma a sunkuye take shi yasa Allah ya fara da ita saboda wanda za a saukarwa mai ladabi ne za a turo masa harafi mai ladabi ba a turo masa ladabi mai girman harafi mai girman kai ba dama shi Ibrahim yana ga mana arjazan yana cewa wal taku khashan akha tawadhu falasta bil wabi'i fi takhadhu wai wal taku khashan ka zama mai tsoron Allah akha tawadhu dan uwan kankan da kai da tsoron Allah da kankan da kai tafiya su ɗaya duk mutumin da ya ce maka yana tsoron Allah kaga yana girman kai ƙarya ne baya tsoron Allah da tsoron Allah da kankan da kai tare suke shi wai ce falasta bil wadi'i baka zama wulakantacce ba fit takharuri a cikin kankan da kai yace bari in baka misali fal ilmu wal gina wa khizbun qad atat da ilimi da wadata da yabanya hakika sun zo wa harakatul khabdi fihin rasad da harkokin kankan da kai a ciki suka kafo ilimi in ka kalli ilmu za ka ga kisra da shi fara wasa ne kasa ilmu sai ya zama kowa yana san shi saboda ladabi sannan gina wadata ita ma kisra wasali kasa gina sai zama kowa yana son wadata saboda ladabin da ta yi hizbu ya bayyana kowa yana son ya bayyana yana so ya ga gona ta yi ta fita kayan amfani ainihin ganyaye sun kore shata wannan shi ake cewa yabanya to wannan ladabin da suke sai Allah ya sa musu albarka sai shi ce to wal jahal wal faqr wa jadbun qad'atan da jahilci da talauci da fari su masu zo jahilci sai ya girman kai sai wa kansa wasali sama sai kowa ya zama baya san shi da za ka riske jahili ka ce jahili zoma sai a yi faɗa kuma ya san jahili ne amma bai so da za ka ga mutum jahili ka ce malam sai ka ga yana jin daɗi kuma ya san shi ba malami ba to jahilci ya zo da wasali sama sai zama wulakantacce faƙaru shi ma talauci wasali sama sai zama wulakantacce jalbu fari shi ma wasali sama sai zama wulakantacce wa harkatun rafi fi hin rasar da harkokin daga kai a ciki suka kafu sai shi wani a هذه إشارة إذا عقلت رائقة فلتدري ما ألهمت wannan ishara ce ba in ka hankalta in dai kai mai hankali ne za ka gane girman kai ba abin yi ba ne za ka zama wulakantacce ba ne sanka in kai ladabi kamar yadda ilimi da wadata da yabanya suka yi sai ka zama kowa yana sanka in kai girman kai kamar yadda jahilci ya yi da talauci da fari sai zama kowa baya sanka saboda haka ra'ikatun kawataccen ishara ne faltadri ma ulhimta ka fahimci abin da ake gaya maka sai ce to ga wani misali na ƙarshe la yaskunu sailu alal ajbari wala alal ashjari fi tamari idan ka lura kai ne girman kai ai ruwan sama baya zama akan bishiya ballantana akan duwatsu a cikin halin zubansa idan ruwan sama ya zuba akan bishiya yana zama gangarowa yake in ya zama akan dutse yana zama gangarwa yake saboda ne sun tsaya kikam a sama amma rami fa da ƙasa ƙasa sai ka ganta a kwance ta sha ta ƙoshi sai ka ta da masara dawa gero shinkafa alkama gwaiba gwanda abarba da sauran itatuwa amma dutse da ya girman kai idan ruwa ya zama kai sai gangara sai ga bai fitar komai amma ƙasa da ta kwanta ta yi ladabi a taka ta a yi kashi a yi fitsari a yi duk abin da aka ga dama a yi tsalle-tsalle amma sai ka ta da abin amfani ba ta da girman kai to haka nan duk wanda ya ladabi shi ma zai zama haka shi ne shi wai ce to Allah tabaraka ta'ala ya fara alkur'ani da harafin ba saboda tawabu irin na ba ya nuna kaskanci da talauci bai girman kai ba kamar yadda alibi ya girman kai ya ce ismullahi sunan allah mushtaqqun min sumuyi an tsago shi ne daga ɗaukaka aw min simati ko kuma daga sifa da annal isma domin cewa suna yasmu yana ɗaukaka ne ma musammahu tare da mai suna abin ambata duk suna yana samun daraja ne da mai suna sarki mai kuɗi malami wali siddiƙi ƙudubi annabi mursali haka saboda duk suna mai sunan ne ya ba sunan daraja ba suna ba ne ke ba mai suna daraja shi mai sunan shi ya ba sunan ya yi daraja saboda idan ba mai suna suna bai da wani daraja ya ce la'annal isma yasmu ma'a musammahu domin suna yana ɗaukaka ne tare da mai sunan awil ismi ko kuma ka ce suna alamatul li musammahu alama ce ta mai suna wal asahu amma zance mafi inganci annahu cewa shi sunan Allah mushtaqqun min as-sumuwi an tsago shi ne daga ɗaukaka fali haza saboda haka iktalafa ahlus sunnati ahlus sunnati suka yi sabani wal mu'tazilati da mu'tazilawa ala asma'illahi tabaraka wa ta'ala a bisa sunayen Allah mai girma da daukaka halihi a alamun am alamatu suka ce wai shi sunayen Allah a alamun alamomi ne kadimai au alamatun ko kuma alamomi ne hadisai alamomi ne daɗaɗɗu wanzazzu tare da zatin Allah ko ko alamomi ne fararru bayan samuwar Allah duk da Allah ne da farko to kowane suna ne daga cikin sunayen Allah an tsago shi ne daga masdarinsa kamar al'alimu sufa ce al'ilmu sufa ce ta al'alimu to da ka bi da kaji an ce al'alimu yana nuna maka cewa ilimi sifa ne na Allah tabaraka wa ta'ala haka nan kaji an ce alganimu wadata sufa ce ta Allah haka nan rahman tausayi sifar Allah ce ko Allah bai halicci halitta ba sunan shi rahman tausayin Allah ba irin tausayin mutane ba shi mutum sai an cuce shi ne ko kuma sai ya ga almajiri sai ce Allah sarki sai ya zaro ya bashi daga ganin almajiri ne ya ji tausayi shi ko Allah ko babu kowa mai tausayi ne saboda haka sunayen Allah wato alamomi ne wanda suke kadimai ba fararru ba ahlus sunnati su ahlus sunnati a take nuna suna kudircewa anna asma'allahi cewa sunayen Allah alamu su alamomi ne wato waɗanda suke kadimai la alamatun ba fararru bane wal mu'tazilatu su ko mu'tazilawa ya take nuna suna kudircewa anna asma'allahi cewa sunayen Allah alamatun wato alamomi ne lahu gare shi alamomi ne wanda suke fararru ya take nuna suna kudircewa anna Allah cewa Allah azalan tun azal laysa lahu ismun bai da suna inna ma khalaqal khalqa cewa Allah ya halicci halitta fasan sammahu bi asma'i sai suka kaga wa Allah sunaye wai halittan Allah su suka yi wa Allah suna yadda su mu'tazilawa suke faɗi kenan wa hadha mardudun wannan abin jefarwa ne inda ahli sunnati a wurin ahli sunnati bal bar dai asma'ullahi tabaraka ta'ala sunayen Allah mai girma da daukaka qadimatun wato qadimiya ce lam yazali Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bai gushe ba muttasiban bi jami'i sifatihi abin sifantawa ne mai sifantuwa ne da dukkan sifofinsa wa musamman abin ambato ne bi jami'i asma'i da dukkanin sunayensa min al-azali tun daga azal ila al-abadi har zuwa abada Qurdabi ya ce zahaba alul haqqi fi ma نقل القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي أبيدة وسيبويه وإذا قال قائل الله عالم فقوله دال على الذات الموصوفة بكونه عالما فالاسم كونه عالما وهو المسمى بعينه وكذا إذا قال الله خالق الله خالق فالخالق هو الرب وهو بعينه الاسم فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفسير أبن لي أنا دوسا تكجان كلا سبحان الله in ka ce ar-rahman to wannan rahmanu sunan Allah ne sifan Allah ne kuma zatin Allah ne Allah shine ar-rahmanu ar-rahmanu shine Allah Allah shine ar-rahimu ar-rahimu shine Allah haka abu yake duk sunayen Allah sunansa ne sifarsa ne zatinsa ne to shine shehu radiyallahu anhu ya ci gaba ya ce wal asma'u sunaye fiha asma'u zatin a cikin sunayen Allah akwai sunayen zati wa asma'u sifatin akwai sunayen sifofi wa asma'u af'alin akwai sunayen ayyuka wa kulluha dukkan su fi haƙƙin Allah tabaraka ta'ala qadimatun azaliyatun a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wanzazzu ne tun azal ba sai daga baya suka faru ba wa fi haƙƙi gairin Allah tabaraka ta'ala dari'atun amma duk wani suna a cikin wanda ba Allah ba to daga baya suka zo da can ba ka sai ka samu to sunan ka ma sai ya samu amma Allah tuntuni yana nan saboda haka sunayen ma tuntuni suna nan tun ba kowa ba komai yace al-insanu shi mutum lahu ismun murtajilun yana da suna wanda aka bashi bayan an haife shi ma wujudi wanda ya zo masa tare da samuwar shi mutum yana da sunan da izo da shi wanda yake haɗe da samuwar shi walahu asma'u sannan Allah yana da sunaye qara'at wanda suka sakko masa qara'at lahu suka faru gare shi mislu rabbul rabbud dari kamar dai mai gida da ba ka ba gida sai ga ka daga baya sai kai gida sai a ce rabbud dari mai gida ko kuma a ce rabbul manzili ko kuma rabbul kamisi mai riga ma'abocin riga a ina mai rigan nan aiga mai rigan kai ina mai gidan nan aiga mai gida rabbul kitabi ina mai littafin nan aiga mai littafi ko kuma a ce al'alim ko ashari ta malam wani ko mawaki wani wannan duka sunaye ne daga baya suka zo da ba sunan ka bai ba mamaki jahili ne kai daga baya ka je ka samu karatu sai ya kiranka al'alim malami ko kuma baka iya waka baka je ka karanci waka da ka iya sai ke ce maka ashari amma Allah tabaraka wa ta'ala yadda yake tun azal sunayen zama haka suke tun azal ba sai daga baya ne ya zama ar-rahman ba ba sai daga baya ya zama ar-rahim ko al-malik ko al-quddus ko as-salam ko al-mu'min ba a yadda yake tun tuni haka sunayen su suke tun tuni wannan shine bambancin sunayen Allah da kuma bambancin sunayen halittar Allah kullu hadhihi asma'un waɗannan sunaye na mutane dara'at lahu sun faru ne daga baya ga shi mutum mai sunan wa amma Allah tabaraka ta'ala amma Allah tabaraka ta'ala falin sa haka za shi lamarin sa ba haka yake ba bal huwa musamman bi jami asma'i shi abun ambato ne da dukkan sunayensa azalan tun azal wa muttasifun mai subantuwa ne bi jami sifati azalan da dukkan sifofinsa tun azal wa hadha aqwa ma yarjuhu al-arif wannan shine mafi karfin abin da masanin Allah yake guri fi janibin haƙƙi a cikin janibin ubangiji tabaraka wa ta'ala haizu samma nafsahu domin ubangiji ya ambaci kansa ar-rahmanu ar-rahimu al-karimu al-gafuru al-afu al-mu'di wala wujuda tun ba halitta tun ba halitta Allah ya ambaci kansa shine mai tausayi mai jin kai mai karamci mai gafara mai yafiya mai bayarwa tun ba wanda za a ba Allah mai bayarwa ne shi yasa a nan ne za ka san Allah laisa ka misli shi ba yadda za a ce ka zama mai bayarwa ba ba wanda za a ba amma kai mai bayarwa ne sai dai Allah kawai to shi ne shi ya ce wala wujuda tun ba samuwa shi Allah tabaraka ta'ala ya sifantu da wannan sunaye gairu wanda ba Allah ba ya hada azaba bukatar wani lamma samma nafsa lokacin da Allah ya ambaci kansa da yazin asma'i da wannan sunaye wa tsara al-wujud halitta kuma ta faru ta samu wa taju ila rahmi sai ta zama sabba zuwa karamar Allah wa afwi da afwarsa wa karami da karamcinsa haza wannan yuqawi arja'ahu shi yake karfafa raja'in halittar Allah baki da yake karfafa raja'in arifai masana Allah tabaraka wa ta'ala a shehu yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wato ma'anin bismillahir rahmanir rahim ni bawa rarrauna kasashe gajiyayye mabukaci zan fara aiki da sunan Allah mai ƙarfi wayayye mawadaci shi ne ma'ana duk sa'ad da mumini zai yi aiki ya yi bismillah to kamar yana neman ubangiji tabaraka ta'ala ya yi masa wannan aiki da yake so yi mai tuka tuwo in ta yi basmala tana nufin ba za ta iya ba Allah ya yi mai dafa abinci in ta yi ba ba za ta iya ba Allah yi mai tuka mota in yi basmala yana nufin ba zai iya ba Allah yi shi yasa da mai tuki zai basmala bacci ya kwashe shi Allah zai ci gaba da tuki wani da gaske duk abin da bawa yin basmala ba yin nadama ce shi yasa aka hana in mutum zai saban Allah ya bismillah kuskure ne mutum zai saban Allah ta'awizi za a yi sai dai a yi a'udhu billahi kawai duk sa da za a samu Allah ta ya uzu billahi amma kar kai bismillah an kai bismillah ka rena addinin Allah kar kai bismillah in zaka saba wa Allah sai dai ka ce a'udhu billahi ba mamaki kana ce a'udhu billahi Allah ya hana dan dama shedan ne zai sa ka to sai ka ce kana neman tsari da Allah sai Allah ya kiyaye ka amma in zaka yi aiki mai kyau kowane irin aiki ne in dai mai kyau ne ka yi bismillah shine aqra'u bi bismillah zan fara karatu da sunan Allah tabaraka wa ta'ala auna karamu in kuma kuna da yawa za mu fara karatu da sunan Allah al-insanu shi mutum yabtadi'u yana farawa fi kulli shay a cikin kowane abu bismillah da sunan Allah wal fi'lu ma'rufun aikin sananne ne amma mahzufun kuma abin shafewa ne ga aiki ga bawan da zai aikin ga shi bismillah saboda haka sai a shafe shi a shafa aiki sai Allah ya aikin kawai za kana alama zabul basariyina in ya kasance a bisa matafiyar mutanen busra yukaddiru filan yana kaddara yin aiki wani za ka na alamar kufina in ko yana kan matafiyar mutanen kufa yukaddiru isman sai ya kaddara suna wannan zai kaddara zan yi aiki wannan zai faɗi sunan aikin da zai ala kulli hali kai a bisa kowane hali ne almuta'alliq ma'zuhu abar rataya da basmala abin shabewa ne da sunan da aikin duk an shabe su wa kullu amilin duk wani mai aiki yukaddiru ma yunasibu amalu yana kaddara abin da idanganci aikinsa na hannun ana shi wa radiyallahu anhu ce to mu a yanzu na karabu ga mu za mu fara fassarar alqur'ani za mu fara karatu na karabu za mu fara karatu bismillahi da sunan Allah muta'alliqun bil basmalati shi sunan Allah abin ratayawa ne da basmala al'ana yanzu na karabu za mu fara karatu nanu jama'a mu jama'a ga mu da yawa na karabu za mu fara karatu bismillahi da sunan Allah idza kunta wahdaka in kuma kana kai kadai ka kasance kai kadai to a karabu bismillahi zan fara karatu da sunan Allah idza kunta ta'kulu in kasance zaka ci abinci akulu bismillahi bismillahi zan fara cin abinci da sunan Allah idza kunta talbasu in ka kasance zaka sa riga albasu bismillahi zan saka da sunan Allah ashrabu bismillahi zan sha da sunan Allah arkab bismillahi zan dabba ko zan hau mota ko zan hau jirgi da sunan Allah almuqaddiru abin kaddarawa nasibul amal yana dangantuwa zuwa ga aiki allazi amalul qaim wato wanda mai fadin basmala zai aikata na qara'u bismillahi kyauce to za mu fara karatu da sunan Allah Allah shi wannan suna Allahu alamun ala wajibul wujudi alami ne alama ce kadimiya a bisa wajibin wujudu almustagani an kulli ma siwa wanda i wadata daga duk wanda ba shi ba shehin mishi malam Umar sallallahu radiyallahu anhu yake cewa Allah saboda tsananin wadata har a wurin zatin sa bai bukatar komai balle wurin wani ka san kuwa duk wadatar ka kana bukatar ko da ka saka loma a baki ko ka dan saka kofin ruwa ko ka dan kewaya ban daki ko ka dan gana da iyali ko ka dan huta to shi Allah har wurin zatin sa bai bukatar komai balle wurin wani shi ma bai bukata yau kansa komai balle wani mai ya wadata shi ya wadata ta zatin shi ma balle kuma wani saboda haka alami ne a bisa wajibul wujud almustaqani an kulli ma siwa al mubtakiru bi kulli ma siwa duk wanda ba Allah ba yana buƙatar Allah amma Allah ya wadata har a wurin zatin sa iktalafu malamai sun sabani fi Allah a cikin sunan Allah ismul jalala Allah qalu suka ce innahu alamun murtajilun hakaza suna ne wanda yake tare da zatin Allah tun azal yadda ka ji dinnan Allah shine Allah ra'ayi sibawai ra'ayin sibawai fil jannati bada mauti a ruqiya an ga sibawai sibawai fil jannati a cikin aljanna bada mauti bayan ya mutu fasu ila sai aka tambaye shi bima da halal janna kai kuwa wani aiki kai ka shiga aljanna qala sai ce bi qawli inna allaha a'riful ma'arif wai ko kuma lokaci yayi to ina ganin za mu dakata garan mun zo sai mu tashi a daga to to malallah to Allah kan saboda babu wurin tsayawa sai nan din in mun ci gaba kuma zai zama babu wurin tsayawa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على هادي قدره لا إله إلا يا رب يا رب يا رب يا صمد وقم مجيسا لنا يا الأحد يا بر يا وتر يا عين مراد يا جل يا من لا له شفع كلا ولا ولد عجز أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجاز لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سند يوم مكنا من أشهر رمضان kar mutum ya dauka watan ramadana barin ci da sha ne kawai da jima'i ana so a bar ƙarya ana so a bar gulma ana so a bar tsegumi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya zauna gindin itaciya yana shan inuwa yana gulman mutane bai da azumi za ka ga mutum ya zo ya zauna daga sha ɗaya sha biyu na rana ya fito ya sa kujera a bakin ƙofar gida ko ya je bakin kasuwa ya zauna wannan ya wuce a zage shi wannan ya wuce a zage shi kamun azahar azumi ya kari amma karfe uku sai ka ji aika wai a siyo mai kankana ko me zai dai tawo ya karya azumin sa saboda ka yan uwa mai hattara sosai ramadana wata ne mai girma kamar yadda aka faɗi harafin sa biyar ne ra'un mimun badun alifun nun ra'un ma'anan shi wato ridwanullah mimun ma'anan shi mahabatullah دال معناه شيء ضمان الله ألف معناه شيء ألفة الله نون معناه شيء نور الله duk mutumin da ya bi umarnin Allah a cikin wannan watan zai sami yardar Allah shine ridwanullah mahabbatin Allah zai sami soyayyar Allah sannan wanda ya bi Allah cikin wannan watan zai sami damanul lahi lamunin Allah Allah ya lamunce mishi wanda ya bi Allah cikin wannan watan zai sami ulfatullah haɗin kai ko da ka bata da kowa Allah zai ce zo mu ma'amala ne da kai to in Allah ce ka zo ku mu'amala me ya rage kuma me bayarwa me hanawa me dagawa me saukewa me kashewa me raya ya ce zo mu haka sai wanda in zazzabi ya kama shi ma asibiti za a kai shi saboda haka ai kokari a ba Allah da kyau a cikin wannan wani Allah ya ba mu sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin